بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم رحم الله سبحانه وتعالى
شرب الخمر حرم الله سبحانه وتعالى شرب الخمر قليلها وكثيرها malam yace wa harrama Allahu subhana ubangiji tsarkakakken sarki ya ɗaukaka ya haramta shurbal khamr shan giya idan aka ce alhamru shine dukkan abin da zai cuɗanyu da hankali ya rikita hankali ya sa hankali ya kasa zama a guri ɗaya ya cuɗanya shi ya rikita shi wannan ita ce ake ce mata giya sawa'un akwai ta a zamanin ma'aiki alaihi salatu wassalam ko babu ita a zamanin ma'aiki alaihi salatu wassalam ma'auni shine dukkan abin da yake sanya maye yake sawa mutum ya tashi daga aiki abin da zai faɗa ba za ka kwaɓa shi a ƙota ba idan ya sha shi to Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta shansa daliliha wa katsiriha kaɗankin ita wannan giya wanda za ta tayar da hankali ta hana shi aiki wa katsiriha da kuma da yawanta saboda a cikin shan giya akwai barna guda biyu na farko akwai wato adamu hifdil aqal sannan kuma na biyu akwai adamu hifdil mal za ka je ka zubar da dukiyarka ka si wannan giya sannan kuma idan ka sha ta za ka ɓata hankalinka wato kaga a ciki akwai barna guda biyu mafsada ta farko gashi baka kiyaye ba da wato hifdun nafs ba kula ba da wannan ka'idar wannan maslaha din kuma ba kula ba da hifdul mal na'am وشراب العرب يومئذ فضيح التمر Mm, malam yace wa shirabul arab wato kayan sha na sahabbai na ma'aiki alaihi salatu wassalam yawma idin a wannan rana kafin a haramta shan giya to abin da suke sha sh- su gwangwazu da shi fadihut tamr wato tsime ne na dabine tsime ne na dabino ake tsima shi ya tsumu da kyau to idan mutum ya sha gabaki ɗaya sai ya ji shi kamar wani sarki wato hassan ibn sabit yake cewa wani shirabu hafa tuturukuna mulukan wato muna shan ta kawai sai ta bar mu sarakai maga kawai mu ne za mu ba da umarni in gida muka zo baba yana na amma mu za mu ba shi umarni ya bi mama tana nan mu za mu ba ta umarni ta bi yayanmu yana nan duka dole a ƙasan mu yake to haka shi duk wanda ya sha giya gani yake sama yake da kowa zai iya baiwa kowa umarni na'am وبين الرسول عليه السلام أن كل ما أسكر كثيره من الأشربة فقليله حرام Malam ya ce wa bayyanar Rasulu alaihi salam, jakadan Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bayyana a fili ƙarara a cikin hadisi ingatacce tamkar rana lokacin azuhur wanda yake cikin Bukhari da Muslim. Anna kullama askara, haƙiƙa dukkan abin da yake sanya maye. katsiruhu min al'ashiribati daga kayan shaye-shaye, katsiruhu da yawansa, faɗaliluhu da ɗan kaɗankinsa haramun, haramun نعم Wato, dukkan abin da yake sanya maye daga kayan shaye-shaye, to da yawansa da kaɗankinsa haramu ne, ma'ana laisa hunaka farkun bainal katsir wal qalil fala taqul إذا كان قليلا يجوز شربه وإن لم يشربه وإن لم يكن قليلا فلا يجوز شربه أنغانيكو نعم وكل ما خامر العقل فأسكره من كل شراب فهو خمر malam ya ce wa kullu ma khamar la'aƙala dukkan abin da zai iya sitircewa hankali dama alhamru shine asitir wato dukkan abin da zai iya sitircewa hankali shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya ambaci mayafi da alkhimar saboda yana lullubewa wato wuyan mace da kanta da kuma kirjinta an gane ko to dukkan abin da zai suturce hankali fa askarahu ya sa shi ya yi maye min kulli sharabin daga kowane abin sha fa huwa khamrun to wannan shi giya ne wato ba za ka kula ba da da me aka yi ta saboda giya ta lokacin larabawa lokacin da sahabbai na ma'aiki alaihi salatu wassalamu suke shanta kafin haramcinta ya sauko a cikin suratul ma'ida wato ta nau'in abubuwa guda biyar ce wanda hadithi na ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya bayyana su to ba wai ta taƙaita ba sai daga waɗannan abubuwan kaɗai idan aka yi ake ce mata giya a'a ko da ba daga waɗannan abubuwan aka yi ta ba matuƙar tana suturcewa hankali ta ɓoye shi a ce a'a dama wani da muka gan shi ba shi da hankali ku ce a'a lafiyan shi kalau kawai gwangwazuwa ce yanzu eh gobe in ka zo ka ganin shi zaka yi ras kamar ba shi bane yake wannan shirman yanzu to wannan haramu ne shan shi
قال الرسول عليه السلام Mm.
إن الذي حرم شربها حرم بيعها Malam ya ce, Ar-Rasulu alaihi salatu wassalam, ma'aiki tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya ce, Innallazi harrama shurbaha, haƙiƙa sarkin da ya haramta shan giya, shi ne Allah subhanahu wa ta'ala, harrama bai'aha, to ya haramta saidata. An gane ku? Wato, kamar yadda ya zo cikin watsa ta al'imamu Malik, abdullahi dan abbas allah ta'ala ya ƙara yadda da shi ya baiwa wani wato tulu na giya da ya bashi tulu na giya sai ya ce da shi shin baka sani ba an gane ko wato wani mutum ya baiwa ma'aikin allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama tulu na giya kamar yadda abdullahi dan abbas ya rawaito sai ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya ce da shi shin baka san ba allah subhanahu wa ta'ala ya haramta shan giya ya ce a'a ban sani ba sai wani mutum ya tambaye shi daga share ɗaya to sai ma'aiki alayhi salatu wassalam ya ce to wanda ya haramta a shata hallo shi ya haramta a saida ta saboda a lokacin dabararsu shine giya ita ce kasuwanci kawai ita ce wato harkar kasuwanci ta waɗansu daga cikin sabbai wanda daga shan- can sham suke zuwa su kawo ta saida ta a madina to akwai wanda kawai jarunsu da ribarsu baki ɗaya sun saro giya da ishi to da da haramcin ta ya sauko to sai sabai suka ce to ba zai iya yiwuwa ba mu je mu maida ta mu saida wanda suke shanta da Allah ya ce a yanda aka haramta shanta an haramta saida ta a kawai a fito da ita a zubda ta a fili kamar irin kwata ce yanzu kawai Mm, ba za a yi amfani da ita ba na'am ونهى عن الخليطين من الأشربة ونهى عن الخليطين من الأشربة ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya yi hani dangane da shan wato garwaye guda biyu minal ashiribati da kayan shaye-shaye wato a tsima abu guda biyu a guri ɗaya kuma a sha su wannan ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya yi hani game da yin hakana na'am وذلك أن يخلط عند الانتباه وعند الشرب malam ya ce wa zalika ya ce to surar wannan hani da ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya yi shi ne an yi hulaɓa inda lintibazi wato a cuɗanya waɗannan abubuwan na sha guda biyu a cuɗanya su a lokacin da za a tsuma su lokacin da za a tsuma su a haɗa su a cuɗanya su a cikin kwalba guda ko a cuɗanya su a cikin ƙwarya guda wa inda sharabi wannan sura ta farko kenan ko kuma kowanne a tsima shi a cikin makayin shi shi kadai wannan tsime ne na dabino gashi nan shi kadai a cikin ƙwaryar shi wannan tsime ne na sha'ir gashi nan shi kadai a cikin kwalbar shi amma kuma wa yukhlata inda sharab sai a cuɗanya shi a wajen sha shine inda shurbi a lokacin sha to wannan duka an yi hani game da yinsa saboda a ciki wato zai iya tayar da hankali na mutum an gane ku? na'am ونهى عن ونهى عن الانتباه في الدباء والمدف- والمدفة wa naha anil intibadi fi dubai ma'aiki alaihi salatu wassalam ya yi hani game da yin tsimi fi dubai a cikin duma wato duma wani nau'i ne irin na ƙwarya-ƙwarya wal muzaffat sannan kuma ma'aiki alaihi salatu wassalam ya yi hani game da yin tsime a cikin tulu wanda aka shafe shi da ƙara na'am wanha alaihi salam an akan kulli zinabin min sibai ma'aiki tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya yi hani an akli kulli zinabin daga cin dukkan ma'abocin hira ma'abocin dagi mina siba'i daga namomi na daji wato dukkan wanda yake da kwai hirori wanda yake farauta da su yake kamowa abubuwa da su to wannan bai dace ba a ci su an gane ko na'am wa an akali luhumil humuril ahliya wa an akli luhumil humuril ahliya sannan kuma ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya yi hani game da cin namomin jakai na gida wato kamar yadda ya tabbata a cikin bukhari da muslim na'am wa dakhala madkhalaha luhumul khayli wal bighali li qawlihi tabaraka wa ta'ala li tarkabuha wa zina malam yace wa dakhala madkhalaha luhumul khayl wato namomi na dawakai walbihal da alfadarai wa dakhala madkhalaha sun shiga mashigar namomi na jaki wato kama harrama Allah subhanahu wa naha anhu nabiyyu alaihi salatu wassalamu akla lahmil lahmil humur kadhalika naha an akli lahmil khayl wal bighal wato wannan shine abin da malam yake nufi wato namomi na dawakai da alfadarai sun shiga mashiga ta namomi na jakai na gida amma wannan malamai sun yi saɓani akan jaki akan akan wato doki shin doki ya halitta a ci shi ko bai halitta a ci shi ba wannan matsala ce wanda akwai saɓani a kanta waɗansu suna ganin cewa ya halitta a ci shi duba da hadisai wanda suka tabbata cikin Bukhari da Muslim irin hadisin Nana Asma'u bintu Abi Bakar Allah ta'ala ya ƙara yadda da ita irin su hadisin Jabir dan Abdullahi da waɗansu daga cikin hadisai wanda suke magana akan halaccin cin doki an gane ko to amma kuma waɗansu suna ganin cewa a'a Allah subhanahu wa ta'ala a cikin alkur'ani bayan ya faɗi wato hikimar da ta sa aka halitta ƙananan busashe da raƙuma kuma sai yi bayani akan hikimar da ta sa aka halitta dawakai da alfadarai da jakai an gane ko Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul nahli yake cewa wal an'ama khalaqaha lakum fiha dif'un wa manafi'u wa minha ta'kulun wato ya faɗi waɗannan abubuwan guda biyu lakum fiha dif'un wato za ku iya ijewa ɗumi daga hatotunsu za a iya muku riguna manya na sanyi daga hatal wato raƙumi daga hatal daga hatal wato saniya ko daga fatal maraƙe za a iya muku riga ta ɗari kirtiɓeɓiya nan kuma za ku wa manafi'u kuma za ku iya yin amfani da da hatotunsu za ku iya hawansu ku yawo a samansu kafin a yanka su bayan an yanka su fatar timkiya za ka iya yin buzu da ita ka yi amfani da ita wamin hata kullu kuma bugu da ƙari daga cikin su kuna ci to amma kuma sai ya ce walakum fiha jamalun hina turihuna wa hina tasrahun wa tahmilu asqalakum ila baladin lam takunu balighihi illa bi shaqqil anfusi inna rabbakum lara'ufur rahim to bayan ya kawo haka sai ya ce wala khayla wal bighala walhamira litarkabuha wa zina yace bai ce bai ta'kuluha yace babbar hikima shine litarkabuha saboda ku dinga hawan su kuma su zamanto ado ne a gare ku amma bai ce ba min hata akuluna dan haka shi yasa waɗansu daga cikin malamai wa khasatan malikiya suna ganin cewa doki ba a cin shi yasa al-imam al-imam al-qurtubi cikin al-jami' li ahkam al-qur'ani kalkashin wannan ayar ya tsawaita bayani sosai akai an gane ko to amma waɗansu daga cikin malamai na tafsiri su kuma sun kawo dalilai wanda suke nuni akan halaccin dawakai wanda shi ma ya kawo ɗin amma daga ƙarshe sai ya fanna da wannan kira'in ya kawo su na'am ولا زكاة في شيء منها إلا في الأمور الوحشية malam ya ce wala zakata fi shay'in minha wato yanka baya yin amfani fi shay'in a cikin komai minha daga cikin waɗannan abubuwan da aka ambata a baya masu hira masu dagi illa fil humuril wahashiyya face dai a cikin jakai na daji wannan su ya halitta a ce su kamar yadda hadisai suka tabbatar jakai na gida su ne ya tabbata ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya haramta cinsu amma jakai wanda ba na gida ba bai tabbata ba ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya haramta cinsu ba ولا بأس بأكل سباع الطير وكل ذي مخلب منها malam ya ce wala ba'asa babu laifi bi akli siba'i tsayir da cin namomi da cin namomi na wato masu farauta daga cikin tsuntsaye irin abin da ya shafi shaho shaho kaga irin su shirwa wanda carab zai zo ya ɗauke mutum kayan shi da shirwa za ka ga in ya zo shi ya ɗauke ɗan tsako ya tafi da shi ya zo shi ya warcewa yaro kayan shi irin su ƙosai da makamantansu to ba laifi shi ma an kama shi a mishi ta'addanci a cinye shi wa kulli dhi mikhlabin sannan kuma babu laifi da cin dukkan ma'abucin kohoto minaha daga cikin wato tsuntsaye babu laifi a ci su alhamdulillah wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam